الظهر وأخرجنا جنون الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله القواعد شافي نوع شافي نوع عشرين دبير ثاني فعال لما يريد Allah mai aikatawa ne ga abin da ya nufi, ba wanda ya isa ya hana shi zartar da abin da ya nufi. Ƙadirun shi mai iko ne alama ya shawo akan duk abin da ya so. Lahul mulku cikakken mulki ya tabbata gare shi, walgina da wadata, wadatar da babu gajiyawa ko kasawa ko talauci a cikinta. walahul izzatu buwaya da girman daraja ya tabbata gare shi wal baqa'u da wanzuwa walahul hamdu godiya ya tabbata gare shi wasana'u da yabo ko kace da kirani walahul asma'ul husna kyawawan sunaye sun tabbata gare shi duk sunan Allah kyakkyawa ne ko na irin suna har sunan da yake dauke da azaba kamar almuntaqimu ko aljabbaru ko almutakabbiru wanda idan aka gaya wa mutum na ƙasa ne ko tawaya ka gane ai ko aibi ne ko abin zargi ne inda Allah yana cewa wa khaba kullu jabbarin alidi duk wani jabbari mai tsaurin kai azzalimi kaba ya tabi sai kuma muka ji Allah yana ambatan zatinsa da aljabbaru kuma ya cewa la yuhibbu kullu mutakabbirin ko jabbari ba ya san duk wani mai girman kai almutakabbiru shine mai girman kai a cikin mutane amma kuma sai muka ji ya ambaci zatinsa da almutakabbiru to a wajen sa waɗannan sunaye ne kyawawa duk wani suna na Allah kyakkyawa ne ko da idan an siffanta ɗan adam da wannan sunan yana zama na ƙasa ko tawaya ko abin zargi walahul asma'ul husna kyawawan sunaye sun tabbata gare shi wasifatul ula da siffofi madaukaka babu siffa ta tawaya ko ta kaskanci ga ubangiji duka siffofinsa madaukaka ne la daci alima qada ba mai tunkuɗewa ga abin da ya hukunta duk abin da ya hukunta ya yanke ba wanda ya isa ya tunkuɗe ko ya ture wala mani alima a'ada ba mai yin hani ga abin da ya bayar in dai ya bayar to ba wanda ya isa ya hana ya fa'alu fi mulkihi ma yuridu ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da ya ga dama fi mulki a cikin mulkinsa ya fa'alu fi mulkihi ma yuridu yana aikata abin da ya nufi a cikin mulkinsa wa ya hukuma fi khalqihi ma yasha'u yana hukunta abin da ya ga dama a cikin halittarsa, la yarju sawaban baya ƙaunar wata sakayya daga wajen bayinsa duk rahama da ni'ima da falala da yi wa bayi, baya tunani ko ƙaunar samun wata sakayya daga gare su. Wala ya kafu iƙaban kuma baya tsoron wata ukuba ko azaba daga wajen wani, don ya talauta ko ya kashe ko ya tsola jinya. a ce za a hukunta shi ko a masa hukuma babu wani duk abin da kaga ya bayar ba don kwaɗayi ko ƙaunar samun wani abu ya bayar ba duk abin da kaga ya bayar ba don tsoron wani ya bayar ba domin la yarju sawaban wala ya khafu iqaba baya ƙaunar sakayya baya tsoron kuma wata ukuba laisa alaihi haqqun ba wani ne haƙi a kansa ba wanda zai sai yana da haƙi akan Allah Allah ne yake da haƙƙi akan bayinsa amma ba wanda yake da haƙƙi ya ce ai yana da abu kaza dole sai Allah ya yi masa ba a yi wa Allah dole wala alaihi hakamun kuma ba wani mai hukunci a gare shi hukumin ne ko hakamun eh to hakamun shine mai kyau alhukumun hukunci alhakamu kuma mai hukunci a cikin sunayensa ba akwai alhakamu al'adilu ba a fagairar lahi abtaji hakaman to yawwa alhakamu mai hukunci shi yasa a siyasan wa huzuna da aka ce alhakamu da aka ce kuma al'adilu mai hukunci ne kuma mai adalci in yayi hukunci adalci yake yi sai hakamu din shine mai kyau ba wani mai hukunci ba wanda zai hukunta shi akan abin da ya aikata alhamdulillah sai mu akabari shafi shafi na arba'in da nawa ina za mu tashi fasulun rabewa kenan insha Allah bisalati nurun azimun sallah tana da wani haske mai girma ita sallah nurun haske azimin mai girma ya tabbata bisalati ga sallah تشرق به قلوب المسلين قلوب المسلين بكاتن مسلاتا تشرق تنا كلكلا به da wannan hasken na sani ina fata an gane hasken zuciya yake haskawa idan yayi karfi a zuciya sai kaga ya bayyana har a fuska daga kaga mutum sai kaga hasken musulunci wanda bai da wannan ko musulmi ne yana sallah in dai zuciyar babu kushu'i to in ka ga fuskar ba za ka ga alamar hasken ba mutum ko baki ne in dai wannan hasken ya cika zuciya to za ka ga yayi na so a fuskar sa sai ka ga alamar annuri na hasken musulunci to asali hasken sallah ne ina fata an gane domin qulubul musallina shine fa'ilin tashruku zukatan masallata tashrubu tana haskaka bihi da wannan hasken to sai ma da yake wala yanaluhu amma fa ba kowa yake samun wannan hasken ba a cikin masallatan illa al-khashi'una sai masu tsoron Allah a cikin sallar sai masu kushu'i wanda Allah ya gaya mana a suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una ya Allah ta hakika mu'minai sun rabauta kamar an tambaya Allah su waye mu'minai wanda suka rabauta sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke tsoron Allah a cikin sallar su to shine nan mala ya gaya maka ba mai samu wannan hasken na sallah a cikin zuciyarsa illa al-khashi'una sai masu kushu'i fa idza ataita ila salati to nan malam zai maka ishara zuwa ga abin da zai jawo maka kushu'i wanda kuma kushu'i shine zai gajar maka da wannan hasken na zuciya a sallah sai yace fa idza atayta ila salah yayin da ka zo yin sallah fa farij qalbaka ka kakkade zuciyarka yana duniya daga duniya wa ma fi hada abin da yake cikin ta duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya ka cire su a zuciyarka a lokacin da ka zo yin sallah washtagil bi muraqabati maulaka sai ka shagaltu da kusantar Ubangijinka shi ne muraƙaba, ka dinga jin Allah yana tare da kai, kana tare da shi. Ka gane ai, inna Allah kana bi kuma raƙiba, dama ya faɗa Allah makusanci ne mai kula ne da ku duk inda kuke. To ka dinga ji Allah yana tare da kai shi ne muraƙaba. Ka dinga shagaltuwa da kusantar Ubangijinka. allazi tusalli li wajhihi wanda kake sallah dan zatin sa inda sallan nan ba dan mutane kake yi ba ba dan wani abun duniya kake yi ba ba dan ayabe ka ba ba dan tsoron kar wani ya hana ka wani abun duniya ba kana yi ne li wajhihi llahi ka gane ai to tunda dan shi kake yi ka cire komai a ranka ka bar masa zuciyar ya zama ba komai a cikinta sai Allah wa ta kirka kudure anna salata ita sallah khushu'un tsoro ne wa tawazu'un da kankan da kai lillahi ga Allah subhanahu wa tsarkakakken sarki ka dinga ji a ranka wannan sallar da kake yi kana kankantar da kai ne ga ubangiji bil qiyam a halin tsayuwa ka dinga jin wannan a ranka sallar nan kana yi ne domin khushu'i da tawazu'u ga Allah wa ruku'i da ruku sunkuya wanda zaka yi ka duka ka sanar da zuciyarka ka sunkuya ne domin ka ƙanƙantar da kanka ga Ubangiji. Wasu juda haka sujadar da za ka yi ka ajiye goshinka a ƙasa, ka sanar da zuciyarka ka ajiye gaba mafi daraja a gaboɗi na zahiri a ƙasa, ita ce fuska, saboda ƙasƙantar da kai ga Ubangiji. Wa ijilalun ka dinga ɗaukaka lamari wa ta'azimun da girmamawa lahu ga Allah. Bitta kabiri da kabbarori da kake yi ka dinga yin su da girmama Allahu akbar ka dinga jin girman Allah a zuciyarka ma'anar Allahu akbar dai mun sani ko Allah shine mai girma ko to kare tsaya a harshe ka dinga jin a ranka cewa Allah mai girma ne wa tasbih da tasbihin da kake na tsarkake Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ka dinga yin sa da girma kuma da jin girman Allah a zuciyarka wa zikiri da dukkan wani zikiri da ake a cikin sallah duk daga karatun fatiha da sura zikiri ne ka gane karatun tahiya ne eh sami Allahu liman hamidahu ne Allahumma rabbana duk wani zikiri da ake da harshe a cikin sallah to ka dinga yin da girmamawa kuma ka dinga halarto ma'anar abin da harshen ka yake faɗi to wannan shine abin da zai gadar maka da wannan hasken na sallah wanda yake haskaka zuciya har yayi na so a zahirin gaɓoɓi na ɗan adam to alhamdulillah sai ne a shamawu shafi na nawa shafi na na arba'in da takwas to ita za mu tashi to muna cikin al'azabun labi ko allati tubihu takallufa ba wa min zalika yana daga abin da yake halatta rashin zuwa juma'a idza hatu bira ahadun ko? Idan aka halarto da wani mutum ga halin fitar rai, min a ƙaribi daga makusantansa na jiri, kamar yadda ya gaya maka jiya, wato, kazzaujati walwalabi wa adil abawaini, au ikiwani ko ‘yan uwansa, shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai, ko ‘ya'yan bafofi, ko ‘ya'yan kawunnai, wani daga ciki babu lafiya yana halin fitar rai kuma ba yi da wanda zai kula da wannan majinyacin sai shi wakala maliku imam mali ya faɗa rajuli cikin mutumin da ya haluku zai rasu yawmul juma'ati ranar juma'a aka ga alamar halin fitar rai a tare da shi imam mali ya ce fa yatakallafu inda hu rajulun ko sai wani mutum daga cikin min ikwani daga yan uwansa ya takallafu ya yi jinkiri inda hu a wajensa bai tafi juma'a ba yanzu da yake dubawa fi sha'ani cikin lamarinsa la ba sa fi zalika babu laifi cikin wani ba za a tuhume ka kaki zuwa juma'a ba kana da kana da uzuri wanda a dalilin sa zaka bar zuwa juma'a dan ba a so mutum musulmi ya mutu shi kadai ba wanda yake taimaka masa yake lakana masa kalmar shahada ai akwai akwai talqini yawa ba a so a bar mutum ya mutu shi kadai domin lokacin halin fitar rai shaɗan yana zuwa har lokacin fitar rai shaɗan baya fidda ƙauna na batar da musulmi to a lokacin yake tsananin buƙatar taimakon ƴan uwansa musulmi saboda in yana ganin su zai dinga ɗebe kewa ana karanta yasin ko ana karanta qur'ani ko ana zikirin Allah to zai tunatar da shi ko shaidan ya zo ba zai samu galaba a kansa idan mutum ya zauna yana dubawa cikin lamarin wannan halin fitar rai duk lokacin da ya ga ran zai fita ya lakana masa kalmar shahada idan rai ya fita ya ga alamar ya cika ya rintse masa ido duka kasa ana so ayo mamaci wannan to imam mali yace in wannan ne ya hana mutum zuwa juma'a la ba'asa babu laifi fi zalika cikin wannan wannan ha yana daga abin da yake halatta rashin zuwa juma'a law khafa ala nafsihi da mutum zai ji tsoro ga kansa yin darbi zalimin daga dukan azzalimi min din ya ta zama guda biyu to guda ɗaya dai ake so ka gane ai akwai wani azzalimi a dajin ko a hanyar in ya fito daga ƙauyensu ko garinsu zai je garin da ake juma'a yana tsoron wani azzalimi zai iya tare shi ya doke shi au hafsihi ko kuma zai tsare shi wa aka malihi ya ƙwace masa dukiyarsa to shi ma in yana jin tsoro ya zauna ya yi azahar a garinsu ba sai ya fita zuwa juma'a ba ko kuma bayi da laifi an karbi uzurinsa wa kazalika al-mu'siru haka nan matalauci ya kafu da yake jin tsoron an yi hadisahu garimu wanda yake bin sa bashi zai tsare shi ka gane ai amma sharadi ya zama al-musiru ne matalauci ne ba al-musiru mai yalwaci wanda in an tsare shi zai iya biyan bashin da ake bin sa ba yawa al-musiru matalauci ya tabbatar in ya je juma'a zai gamu da mai bin sa bashi shi kuma bai da kuɗin da zai biya in bai biya ba kuma za a tsare shi a kai shi fursuna ko wajen 'yan sanda da sauransu to yayi zamansa a gidansa ya sallar azhar alal asahi a bisa kauli mafi inganci wannan zalika yana daga abu da yake halaka rashin zuwa juma'a al'a'ama makahu allazi la qa'ida lahu wanda bai da jagora ka gane ai bai da jagora kuma ba zai iya zuwa shi kadai ba to yana da uzuri ya zauna ya yi azahar a gida amma laukana da ƙa'idun amma da makahun nan yana da jagora wanda zai kai shi masallacin juma'a aukana mimman ya dalilin jami'i ko kuma ya kasance daga wanda yake iya shiryuwa da kansa zuwa masallacin juma'a bila ƙa'idin ba tare da jagora ba kasu akwai makafi da suke zagaye gari sun kaɗai babu jagora kowane titi sun sani duk wani rami da wani kwata da wani gada da wani kwalbati sun sani ko akwai masu yin bulaguro ma ga mota a sauke su kuma su yi tafiyar to idan irin wannan ne fala ya juzu lahu takallufu anha yin jinkiri ga barin zuwa juma'a baya halatta gare shi dole ya je juma'a alhamdulillah sai ne ibriya shaji barka da fitowa ya almajiran an tashe su gari da nawa to ina za mu tashi wa masununatuhu sunnonin dawafi kamsatun guda biyar ne mun gama wajibabbu shi dawafi rukuni ne yana da wajibabbu da sunnoni da mustahabbai to jiya mun yi rukunin wajibabbunsa yau kuma za mu tashi sunnoninsa guda biyar na farko almashu tafiyar kafa sunna ce a dawafi in ba da larura ba kana dauke ka akan kashaf ko ko a tura ka a wheelchair sai dai akwai larura wa taqdirul hajar al aswadi da kuma tsotsar bakin dutsen nan bifihi da bakin sa fi shawdil awwal cikin kewayawan farko daga cikin bakwai din in kadara in ya samu iko ka gane ai kewayawar farko ya sumbaci hajarul aswadi sunna ne sauran kewayawa shidan in ya samu iko ya tsotse shi wannan mustahaji ne amma na farko din sunna ne in kuma bai samu iko ba na tsotsa to idan ya samu ikon shafa da hannu sai ya shafa da hannu ya tsora hannun a baki min gari ta kabilin ba tare da ya tsotsa hannun ba kamar da misala ya gaya mana idan shafar ma ba ta samu ba saboda cunkoso da bihamun nas to in ya zo sai ta zaka ya daga hannu ya kabbara Allahu akbar walamtu rukunul yamani da kuma shafar rukunul yamani da hannu lamtu ne shi ba ta kabilu ba shi hajarul aswadi ana tsotsarsa ne da baki in an samu dama in ba a samu dama a shafa da hannu shi kuma rukunul yamani ko ka samu damar tsotsa to ba a tsoronsa sai dai a shafa da hannu fi awwali shauɗi cikin kewayawan farko shi ma rukunul yamani din a wato rukunul yamani shine rukuni na ƙarshe in ka fara ɗawafi domin ana fara ɗawafi a saifin hajarul aswadi kamar nan ne hajarul aswadi ko nan kofar ɗakin ka'aba shine multazam muqam ibrahima tana wajen nan shi kuma hijir isma'il yana nan to nan rukunin iraki wannan rukunin shami to wannan shine rukunin yamani in ka fara dawafi daga nan saitin hajarul aswadi idan ka kewayo wannan ba ruwanka da shi ba za ka shafe shi ba ba za ka tsotse shi ba in ka zo wannan ma ba ruwanka da shi ba za ka tsotse shi ba ba za ka shafe shi ba to in ka zo wannan shine rukunin yamani shi ana so ka shafe shi ina fata an gane ita ka ya da eh to wannan shi ne kun yamani a bangaren kudu da arewa gabar da yamma ba eh misali dai ne daga inda ka fara dawafi shine yana kallon kudu maso gabar kenan to wannan shine zai zai zama rukunul yamani eh nan nan hadirul aswadi to kaga ta nan ake fara dawafi an aka fara ta nan ba ruwanka da wannan ba ruwanka da wannan wannan an ka zo sai ka shafe shi daga nan kuma sai ka zo rukunin yamma duk ai saboda cunkoso in akwai shi ma ba ganin sa za ka yi ba cunkoson shi kuma nan kore suka yi wanda ya sani ba kuma ba ruwan su ne to dama sunna ne ba wajibi ba wa du'a da yin addu'a a cikin dawafin ba wai sai ka gama ba kana yin dawafin kana yin addu'o'i in ka gama ma kai rakatai ne dawafi shi ma kai addu'a wa salatu ala annabi da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka gama dawafi bakwai duka ba kai wa annabi salati ba ko da kafa ɗaya ne a cikin dawafinka ka samu kai salatin manzo Allah sunna ne warramalu da yin sassarfa lin rijali amma ga mazaje banda mataye fil ashwadi salasatul ula shi ma a cikin kewayawa uku na farko fi dawafil qudun a cikin dawafin farko na gabatowa garin makka ba a kowane dawafi ake yi ba a dawafin kan na tadawi babu sassarfa a dawaful ifada babu sassarfa a dawaful wada'i babu sassarfa dawaful qudun kadai shi ma ga mazaje banda mata shi ma mazajen ukun farko banda hudun ƙarshe ɗin. Wa huwa abin da ake sai masa an ramon umma ka san shi ba sassarfa ko caccaka, fauk almashi ya wuce tafiya yana sama da tafiya, wa dunar jari amma kuma bai kai gudu ba, kamar tafiyar kare, ka san cap cap cap yake tafiya, shi ne sassarfa. To alhamdulillah sai wa mustahabbatu mun gama wajibai da sunnoni sauran mustahabbai na tsawai. Sai ne misala shafi ɗari bakwai da nawa misala shafi ɗari bakwai da ɗaya samur dani da garin bugu wa min du'a'i alaihi salamu inda nawm muna cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min du'a'i yana daga addu'o'in manzon Allah alaihi salamu aminci Allah ya tabbata gare shi wanda yake yi inda naumi a lokacin bacci annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u yadahu al-yumna ya kasance yana ajiye hannunsa na dama ta hata khaddihi al-aymani a ƙarƙashin kuncinsa na dama wannan tafin hannun in ma akwai fulo to zai dora shi akan fulo sai ya ajiye kuncinsa na dama a kan tafin hannunsa na dama shi ne ya ba'u yadda huliyumna yana ajiye tafinsa na dama ta haka kaddiyi ƙarƙashin kuncinsa al'aimani na dama haka wal yusura shi kuma hannunsa na hagu ala fakirihil aisar yana ɗora shi akan cinyarsa ta hagu wato haka kenan sai liƙe kafarsa sai liƙe wanda hannu akan cinyarsa amma kuma yana duba alƙibla ثم يقول sannan sai ya ce Allahumma bi ismika wada'tu jambi Allahumma ya ubangiji bi ismika da sunanka ne wada'tu jambi na ajiye haƙalƙalina mutum ya kwanta ba ya ajiye haƙalƙalinsa a ƙasa ba to na ajiye haƙalƙalinan nawa bi ismika da sunanka wa bi ismika arfa'uhu kuma da sunanka ne zan ɗaga shi lokacin da aka dawo min da ran na farka zan tashi to ba haka kawai nake tashi kaman jaki ba yau ka sa ko wanda kaman kwanciyar jaki ya kwanta ba sunan Allah ya tashi ba su Allah shi ba ruwan yawa wani ma da ihu yake tashi to ba a san wannan ga musulmi musamman yanzu samari wani sai ya kalla kallon finafinai ba kai ba jindi kuma ya zo ya kwanta babu sunan Allah sai na za ka ya tashi ka yi ibada to manzon Allah duk da girmansa da tsarkinsa baya kwanciya haka kawai sai ya ambaci Allah bi ismika wa ba'atu jambi ai wa ba'atu jambi na aje haƙar kalina na bi ismika da sunanka wa bi ismika kuma da sunanka ne arfa'uhu nake daga shi Allahumma ya ubangiji in amsakta nafsi idan ka rike raina bai dawo ba na mutu to faga firha ko faga firla ka yi gafara gare ka gane ai domin ka kwanta bacci ba lalle bane bane ka tashi nawa suka kwanta amma suka wuce lahira dama ya gaya maka Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine yake karɓar rayuka ka gane ai hina mautiha a lokacin mutuwa wallati lam tamut wacce ba wacce bata mutu ba ma shi yake karɓar ran fi manamiha a cikin baccinta da wanda ya mutu da wanda ya bacci duk rayukan suna wajen Allah ka gane ai sai ce wallafi kaza alaihal mauta a fahimci kullafi kaza alaihal maut rayukan masu bacci da rayukan wanda suka mutu kaga duk suna wajen Allah shine yake kalba to na masu baccin a cikin masu baccin yake fahimci kullafi kaza alaihal maut sai ya rike wanda ya hukunta mata mutuwa ba mutuwar kai ba bacci ka kwanta lafiya kalau har da sunan Allah ba zai hana ya ɗauki kayansa ba. Ko? Yawwa. To sai ya riƙe wanda ya hukunta masa mutuwa fa yumsikul lati qada alaiha al-maut. Sai ya riƙe wanda ya hukunta masa mutuwa. Wa yusilul ukra sai ya sako ɗayan wanda bai hukunta masa mutuwa ba. Amma fa ita ma ba har abada ba ila ajalin musamma ita ma zuwa wani lokaci abun ambato ita ma a juri zuwa rafi wata in ta zo ba za ta koma ba. ina fata an gane to saboda wannan ayar sai manzo Allah yace Allahumma ya ubangiji in amsakta nafsi in ka rike raina da yake fa yumki kullati qada alaiha al-mauta dinna in raina yana cikin wacce zaka rike to faghfir laha kai gafara gani wa in arsalta in kuma ka sako ta ta dawo inda yace wa yusul ukra ila ajalin musamma to in arsalta idan ka sako ta to fafa za ka kiyaye ta daga sharri da fitina da bala'i bima ta hafazu bihi salina da irin abin da kake kiyaye salihan bayi da shi min ibadika daga cikin bayinka Allahumma ya ubangiji inni cewa ne aslamtu nafsi ilaika na miƙa raina zuwa gare ka eh dama shi yake riƙewa ba to ban jira har sai ka karɓa ba na kawo ta na danƙa ta ilaika a gare na miƙa raina zuwa gare ka wa alja'atu zahari na fakar da baya na ilaika zuwa gare ka in mutumin da ya kwanta ai akwai gabansa akwai bayansa to bayan nawa ban barwa shedan ba na kawo shi na fakar da shi ilaika zuwa gare ka wa fawwabtu amri na shega lamari na ilaika zuwa gare ka bi ma'ana na miƙa lamari na zuwa gare ka wa wajhatu wajhi ita ma fuskar ban kyale ta ba na fuskantar da fuska ta ilaika zuwa gare ka bayan ya fakar da shi ga Allah, fuskar ma ya fuskantar da ita zuwa ga Allah, rahabatan domin tsoron azaba minka daga gare ka, wa ragabatan da kuma kwaɗayin rahama ilaika zuwa gare ka haibatan ko kuwa rahabatan tsoro, ragabatan kuma kwaɗayi ga kwaɗayi ga tsoro, amma a wajen Allah. Laman ja babu matsera ba inda mutum zai je ya tsira. wala malja ba mafaka ba inda zai je ya fake minka daga azabarka in kana neman sa da azaba illa ilayka sai ya gudo ya dawo zuwa gare ka sabanin masu azabar duniya wanda yake neman ka zai alautar da kai idan ka gudu ka tsira in ka in ka zo wajensa kuma ka shiga uku to shi Allah ba inda ka isa ka je ka tsere masa sai ka dawo wajensa ka dawo ka tuba ka ƙasƙantar da kai ka nemi yafiya to a nan ne za ka samu karɓuwa a wajen Allah shi neman da laifi yake ya zo ya yi nadama ya tuba saboda haka mazala ce la manja ba matsera wala marja ba mafaka minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika ina tuba zuwa gare ka amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafinka wanda ka saukar alƙur'ani kenan wa bi nabiyyika allazi arsalta kuma nayi imani da annabinka wanda ka aiko kaga wannan addu'a kamar mu mu yake koya ai shine annabin da aka aiko kuma yace nayi imani da annabinka wanda ka aiko fagashirli Allah ka gafarta mini ma qaddamtu abin da na gabatar wa ma akartu da abin da na jinkirta kaga wannan mu yake koya sai an gaya masa ya ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara amma gashi kuma na cewa fagashirli ma qaddamtu wa ma akartu ka gafarta min duk abin da na gabatar da abin da na jinkirta wa ma asrartu da abin da na koye wa ma a'lantu da abin da na bayyana anta ilahi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai rabbi qini azabaka Allah ka kiyaye ni azabarka yawma tab'asu ibadaka a ranar da kake tada bayin ka to alhamdulillah har yanzu ba su kare ba addu'o'in manzon Allah wannan dai na bacci ne in ya kwanta bacci yake yin zuka kafin bacci ya dauke shi to alhamdulillah sai ne hashiyatul adawi shafi na nawa ɗari biyu da talatin da nawa ina za mu tashi na'am yawwa wa idza khala ihda kuffai idan mai shafar kuffaye ya tutse ɗayan kuffayensa guda biyu kafar daman ya tutse ko kafar hagun to khala'al ukura ya tuɓe ɗayar ma wa gasalar dilai ya nemo ruwa ya wanke kafafuwansa guda biyu in yayi jinkiri to alwalar ma ta ɓaci saboda akwai almuwalat ina fata an gane ko da mantuwa ko da gangan in dai ya tuɓe kafarsa guda ɗaya daga cikin kufin to ba maganar wannan shafar har wacce bai tuɓe ba ma shafar ta warware saboda haka kaji ya tuɓe ɗayar wa gasalar jilaihi ya wanke ƙafafuwansa guda biyu wallan ya jizil masu ala ihdahuma shafa ga ɗayan kuffaye guda biyu wa gasulul ukura da wanke ɗaya ƙafar la yajuzu baya halatta ko lam yajuzu bai halatta ba in za a yi shafa a shafe su duka in za a yi wankewar alwala a wanke su duka ba za a wanke ƙafa ɗaya a yi shafa ga ɗaya ba ko kuffin naka biyu ne ko ƙwaya ɗaya ne kafa ɗaya da kufi ɗaya babu to bai halatta ka yi shafa a mai kufi kuma ka wanke wanda babu kufi ba wani mafi shuruɗun a sharatun shi shafar kufi yana da sharuɗa guda goma ya ƙara mana biyu akan na mai iziya iziya ai ya kamo ya kawo samaniyatun shuruɗi ne ko to nan kuma malam yake maka guda goma ne an samu ƙarin biyu ke na akan mai iziya amma zai maka tafsili kamsatun sharaɗi biyar daga cikin goma filin mamsuyi cikin abin shafan ne mai abin shafar kufi ba kai mai yin shafar ba biyar sharaɗi ne na kufin naka biyar kuma naka kai mai yin shafar sharaɗin almamsuyi abin shafan na farko an ya kuna jildan ƙahiran makaruzan ya zama fata ne fatar kuma ƙahiran mai tsarki ba fatar jaki ba ne ba fatar mushe ba ne makaruzan kuma ɗinkakke ba wanda ya yage ana ganin ƙafarka ba satiran da mahallin fardi mai sutur cewa ga mahallin farillar alwala in za a wanke ƙafa ba iya idan sawu ba to kuffin ya zama ya rufe idan sawu in yi ƙasa da idan sawu idan sawu a waje baya halatta a yi shafa yumkinu ta sabul mashufi wanda kuma jeran ta tafiya a cikin kufin yana tabbata ya kama kafarka sosai ba wanda kana ɗagawa yana tuɓalewa kana ɗagawa yana sauka ba wannan su ne sharaɗi guda biyar na kufin an ya kuna jirdan ɗahiran makaruzan ساترا لمحل الفرد يمكن تتابع المشي فيه إن بيتك وانا شرعي باتو بيعلتك يشعفاء أقوكم وكمسة شرع شرع سولا شرع أقدا بيار في الماضي سنتبت كما ينشعفا نفرق أن يكون ألا يكون آسيا بلبته kare zama mai saban Allah ne a dalilin ɗaura kufin ka gane ba ya sa kufi don ya je ya yi sata bane ba ya sa kufi don ya je ya yi zina ba ba ya sa kufi don ya je wajen karsa ko wajen kallon damba ko kallon kwallo ko shaɗi ko kokowa walau mutarafihan bilubsi ko da ya yana mai yin alfahari da ɗaura shi ka gane ya sa ne don yi mutane ƙwambo don ado wannan babu laifi in dai ba don saɓo ba ne wannan babu komai ba an yarbi sahu na biyu shi ne ya ɗaura kufin alaɗa harafin ma'iya kamila a bisa tsarki na ruwa cikakke ka gane ai tsarki na ruwa shine alwala yayi ya wanke kafafuwansa kamila alwala ta zama cikakkiya sai da ya wanke kafar dama da hagu sannan ya dauko kumfunsa na dama ya sa ya dauko kumfunsa na hagu ya sa to shine in wannan alwala ta warware in ya zo sake alwala ba sai ya cire ya wanke kafa ba sai ya shafi kumfunsa na dama ya taba ruwa ya shafi kumfunsa na hagu ka gane ai idan yayi wankan janaba shi ma haka tunda shi ma ɗahara ne da ake iya yin sallah an an yi ya yi wankansa cikakke ya wanke har ƙafafuwansa sannan ya sa kufinsa na dama ya sa kufinsa na hagu to idan alwala ta walwale ya zo sake alwala ba sai ya wanke ƙafa ba sai ya taɓa ruwa ya shafa a kufayensa ka gane ai amma in taimama ya ka ga ɗaharatun turabiya ce ba ɗaharatun ma'iya ba wannan ba zai shafa a kufi ba in ya zo yin alwala ولم يذكر الشيخ من هذه العشرات ما لم رسالة بأنبشي وأن شرط قدا قوم با إلا ثلاثة الأشيرة سي كوي شردي أكنا قلشي أكن قلشي شين وذلك شرط أنسى قدا أكنا يكاو أي المسو المرخص فيه شافر da aka yi rangwame a cikinsa na kufi shi ne ta iza alkalal masu fihi ma rijilai idan mai shafan ya shigar da kafafuwansa guda biyu a cikin kuffayen ba da an gasalahu ma bayan ya wanke kafafuwan nasa gaba daya fi wudu'in cikin alwala ta hillu bihi salatu da yin sallah kake halatta da ita in kai alwala ka wanke kafar dama ba ka wanke kafar hagu ba ya halatta kai sallah da ita eh to sai da ya alwala cikakkiya wanda ya halatta ya dai yayi sallah sai kuma ya sa kufunsa na dama ya sa kufunsa na hagu to idan wannan alwala ta warware ya zo sake alwala to ba sai ya wanke kafa ba sai ya taba ruwa ya shafi wannan kafafuwa nasa idza adkala almasu fihi ma alkufaini in ne yin shafan nan ya shigar da kumfayen nasa guda biyu a cikin kafafuwansa guda biyu a cikin kumfayen ko rijilaihi ba ba da an gasa da ko shi muka faɗa ne haka ne ba da an ga salon huma ne ba ga wasu lan guda biyu amma babu maɗin ga wasu lan hu da wasalin ma amma babu mun jani kai kai na akwai mun jani yawwa ba da an ga salon huma ne bayan ya wanshe kafafuwan nan fi wudu'in cikin alwala ta hillu bihi salatu sallah take halatta da shi fa inna qawlu domin faɗinsa da yake ga salahuma ko ya tadammanu wato an ga salahuma din nan ya tadammanu lubusuhuma yana kunsar daura wannan kufayen ala daharatin abu sa alwala wa kauniha kuma kasancewar daharar nan ma iya ta ruwa ce tunda yace an ga salahuma ya wanke su kaga ba turabiya bace wa qawlu faɗinsa da yake tahidu bihi salatu alwalar da sallah take halatta da ita huwa ma'ana shine ma'anar kauni ha kasancewar alwalar kamila cikakkiya wa turiza bihi ka gane ai to amma a kiyaye da wannan kauli nasa amma la ta yi bihi salatu gabalin alwalar da yin sallah ba ta halatta da ita kalubu ilitabarud kamar mutumin da yayi alwala dan ya kanji sanyi a jikinsa tafi ne ya dame shi sai ya ɗebo ruwa ya wawwanke gabobin alwala ba da niyyar alwala ba sannan ya wanke har da kafa dan ya ɗan sanyi sanyi kuma ya sa kuci to wannan ba zai shafa ba zai yin alwala wa mithlu ghaslihi ma fi wudu'i da kuma misalin wanke kafafuwan na cikin alwala alladhi tayidu bihi salatu alwalad da sallah take halatta da ita to sha to misalin wannan alwalar haka nan gusulu ma wanke waɗannan ƙafafuwan guda biyu fi gusulu janaba cikin wankan janaba shi ma yin sallah yana halatta da wankan janaba in dai ka wanke ƙafafuwa ka yi wanka ka wanke dukkan jiki har ƙafafuwa sannan kasa kuffin dama kasa nagu ayi halatta ka yi sallah to in ka zo yin alwala ba sai ka tuɗe ka wanke ƙafa ba ka iya yin shafa to alhamdulillah sun tashi fa hazal ladhi ko ne hukuncin safa bai halatta ba kufi ake shafa ba takalmi ba ba safa ba ai ya san sunan safa ko shi ne shi ne shi ne jaurabi a ba jaurabi ba kufazu in guda biyu a ce kufazali to ba inda aka yi magana shafar kufazu sai dai kufi inda ake magana a hadisi mazala ya yi shafa za ka bashi a kan ba a kan safa ba sai ne askari shafi na nan shafi na tis'in da nan muna za mu tashi fasulun shafin tis'in da ɗaya fasulun talzamul juma'atu kullum musulmi juma'a tana lazamtar dukkan wani musulmi ma'ana sallar juma'a ita yake rubutu da ma cikin kitabun salati duk wani fasali da zai kawo ta yana maganar sallah ne maimakon sai maka talzamu salatul jumu'ati sai yake talzamul jumu'atu sallar juma'a tana wajaba kullum musulmi akan dukkan musulmi ba ta waje ba akan kafiri hurri yantacce ba ta waje ba akan bawa musulmi zakarin namiji juma ba ta waje ba akan mace musulma mukallafin baligi mai hankali juma ba ta waje ba akan yaro kalami ko mahaukaci mustautsinin mazaunin gari juma ba ta waje ba akan matafi wannan shine sharadin juma'a mutum ya zama musulmi ne yantacce ne namiji ne balagagge mai hankali mazaunin gari idan mutum ya cika sharaɗin nan biyar to juma'a ta waje ba a kan wahiyar raka'a ta ita juma'a raka'a biyu ce ya zaharu fihi ma liman yana bayyana karatu a cikin raka'o'in ya kadubu yana yin kudu ba kabla huma gabanin raka'o'in guda biyu ko kabla hani to shi kenan kabla haka kafin sallar juma'a liman yana kudu ba kabla haka kafin juma'a ba irin na sallar idi sai an yi sallar sannan kuma ba da a tashi a yi huduba ba yana yana huduba huduba ta yin huduba guda biyu ƙa'iman kuma yana yin su a tsaye mutawakki'an yana mai jinginuwa a jikin sanda ko baka shi da mutawakki'a ya samu sanda da jingina a jiki annabi Musa ba ta hiya asaya a tawakka'u alaiha ba ina jinginuwa a jikinta to ya zama mutawakki a mai jinjinuwa a jikin sanda ko baka yaftulu bainahuma yana rarraba tsakanin hudubobin guda biyu da jalsatin da ɗan ƙalamin zama aka ce jalsa zaman da bayi da tsawo amma aka ce julusu ka gane to zama ne wanda yake mai tsawo jilsa ko jalsa duka ana faɗa da kasar jimi wa fatiha ɗan takaitaccen zama idan bai zauna ba to ai ba za gane hudu ba farko da ta biyu ba in duk a tsayuwa ɗaya yana rarraba tsakanin da ɗan ƙalamin zama yau wa kaji ba jilsatin kafifati ɗan ƙalamin zama kafifa wanda yake sassauƙa yaktimul ula yana cika hudubar farko bi ayatin min alqur'ani da wasu ayoyi na alqur'ani ka gane kamar inna Allah ya muru bil adli wal ihsani saboda wannan mu'allan suna cika huduba ta biyu wa saniyata yana cika huduba ta biyu bi uzkurullah yazkurku da kalmar uzkurullah ku ambaci Allah yazkurku shi ma zai ambace ku ba ba ya ce tazkuruni azkurkum ba washkuruni wala takfuruni au ga zalika ko wani wannan ko ko abin nan إن صلاتك عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون wasu suna cikawa da wannan ayar wa aqalluha mafi kankantar huduba as-sana'u 'ala Allah a sami yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah kaza kaza din nan wa salatun da yin salati ala rasuli ga manzansa wa tahzirun da gargadi wa tabshirun da albishir shikenan huduba ta cika ko cewa kai alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرا يرى sai a ce sahu umu ila salatikum shikenan duka sharadi ya samu alhamdulillah an samu asana'u ala Allah in kace wa salatu wa salamu ala rasulillah an samu salatu ala rasuli in kace fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara an samu tabshiri duk wanda ya aikata alheri daidai da kwaya zarra zai ganshi a ranar lahira kaga bishara ce kace kuma wa mai amal min qadati sharran yarahu shi ma tahzir gargadi kai duk wanda ya aikata sharri daidai da ƙwayar zarra to zai ganshi a takaddarsa ta zunubi a ranar tashin alkiyama shi kenan sai kace qumu ila salati da wannan huduba ta cika amma duk tsawon larabcin da za ka yi in ba a samu godiyar Allah ba huduba ba ta yi duk tsawon larabcin da za ka zazzaga in ba ka yi salatin ba za Allah ba huduba ba ta yi ba duk dogon larabcinka in baka yi wa muminai albishir ba hudu ba bata cika ba duk tsawon larabcinka in baka yi wa kafirai da munafukai da masu sako gargadi ba hudu ba bata cika ba ina fata an gane shine mafi kankantar hudu ba wa hal yushrabu lahum tahara shin ana shartanta alwala ga hudubobin nan guda biyu qaulan an yi huduwa guda biyu amma ne zai hana ka yin alwala inda dama an gama sallah za a yi sai ka gama wani ba ka ce to a jira ne na je da yi alwala ai za ka zo da alwalarka ko da ba a shaɗanta ba to alhamdulillah sai mu zaci wa yajibu al-insatu lahu ko ne na'am Liman za ka bi, idan matafiyi ya yi sallar juma'a ta sauke masa farillarsa ta azahar, ba sai kuma ya tashi ya ci ko raka a biyu ko idan baka waje ba a kansa ba duka shi asarin zai gaya maka da yana hadara abdul ta gane au musafirun idan bawa da baka waje ba ko matafiyi da baka waje ba in ya je to ta tsaya masa a matsayin azab shafi na nawa shafi na ashirin da biyu ya jikin naka ya wani to alhamdulillah ya wajen malam ya za mu tashi to albayanu ya'ani abinda mai akadari yake nufi da yake wa ya harmu alaihi kazibu wal gibatu wannan mima har zuwa ƙarshe ya'ani yana nufi annahu ya harmu alal mukallafi yana haramta ga baliki mai hankali alkhasalatu shana'u ɗabi'o'i ababen kyama aka ce ashani'u abin kyama ashana'u ababen kyama asalasu guda uku allati hiya min afatin lisani wanda waɗannan ɗabi'o'i guda uku ababen kyama suna daga laifuffukan harshe laifi da harshe yake aikatawa menene su alkazibu ƙarya ana yin ta ne da harshe walgibatu cin naman mutane ana yin sa ne da harshe wannan nimatu gulma an na nemanci ana yin ta da harshe amma kazibu amma kaga ta farko ita ƙarya fa huwa ita min qaba'i zunubi tana daga mafi munin zunubai tana daga cikin munanan zunubai wa fawahishil uwidi da munanan laifuffuka qala ta'ala domin Allah ta'ala ya ce inna ma yabtaril kaziba allazina la yu'minuna bi ayatina saboda munin ƙarya yace inna ma ku sani allazina la yu'minu bi ayati llahi waɗanda ba sa ba da gaskiya da ayoyin Allah yabtaril kadhiba su suke kirkirar ƙarya wanda yake kirkiro abin da ba a yi ba ya ce an yi to ka tuhumi imaninsa domin Allah ya ce wanda ba sa ba da gaskiya da ayoyin Allah su ne suke kirkirar ƙarya suratul nahl aya ta 105 wata aya kuma yace wala taqfu ma laysa laka bi ilm kar ka tsaya kana kaga wala taqfu ba kar ka tsaya ba kar ka yi bibiya kar ka yi bibiya daga iktifa'u ne sai aka sa la nahiya wala ta kafu karka bibiyi ma lisa laga bi ilimin abinda babu ilimi a tare da kai bihi da shi abinda baka san shi ba baka da ilimi a kai karka tsaya kana bayani a kansa domin inna sama hakika ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya abinda kake kudurewa na sharri ko alheri kullu ula'ika dukkan waɗannan gaɓoɓi kana anu mas'ulan abin tambaya ne gare shi abinda jinka ya jiyo na giba ko batsa da ake yi ka ganganta ji da gangan ko ƙarya ko annami mafi ka ganganta ji to sai an tambaye ka haka nan idanka in ya gano abin da aka haramta gani da gangan sai an tambaye ka haka nan zuciya an ta kudure sharri sai an tambaye ta suratul isra aya ta 36 wa qala alaihi salatu wa salam to hadisin yana da tsauko to alhamdulillah sai to ina ne shafi na nawa? Na sittin da tara? Ta'alimi shafi sittin da tara. Wayan baji da ɗalibin ilimi daga sama ko ƙasa. Wayan baji da ɗalibin ilimi yana kamata ga mai neman ilimi an yasta gari ka jami'a wuƙatihi ya dilmiyar da dukkan lokutansa wajen karatu da neman ilimi. Fa iza mallamin ilimin idan ya ƙosa daga wani nau'i na ilimi kamar yana karatun littattafan fikihu yana nazari yana nazari sai ya ji ya ƙosa da wannan fanni na fikihu to ya shtagilu da ilimin akar sai ya shagaltu da wani ilimi daban sai ya ɗauko littafin hadisi ko na tafsiri ko na luga ko na saraf ko na arud ko na gashi nan dai wa kana ibnu abbasin sai na abu dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ya kasance Abdullahi dan Abbas a madadin na sahabin manzon Allah wanda manzon Allah ya masa addu'a Allah ya fahimtar da shi addini har ake ta masa habrul umma barbowan malami na al'ummar manzon Allah to shi ma idza mallamin ilmin kalami idan ya kosa daga ilmul kalam shine ilmin tauhidi shi suka ce masa ilmul kalami idan ya kosa daga abin da shafi ilimin tauhidi ya ƙulu sai ya ce wa hadimansa, hatu diwa na shu'ara, kai ku kawo min littafin nan na mawaƙa. Waƙa fa, kasa akwai nishadi cikin waƙa. Kuma waƙar ba ko irin ta mutum waƙar yaban manzan Allah, ko zuhudu, ko wani wa'azi, ko waƙa cikin irin su ƙurɗabi da Ibn Ashir da sauransu wanda aka yi don addini ba. Waƙoƙin jahiliya da wani ma tun kafin aiko manzan Allah. irin su zai a kamar waƙoƙin mawaƙa wanda wani jiya ma yake wa waƙa in ya sha yaji ta yi daɗi wani tsuntsaye yake wa waƙa wani namun daji irin wannan waƙoƙin wani kuma wata budurwarsa ko matarsa ya kamar ba na su'adu kawai gudu zahirin aiki wa zala tambaye shi wai wa ce su'adun nan da kai wa waƙa ya lata zaujati ya rasula la ce mata ta ce amma waka ce ta shahara har maza Allah yana so a karanta masa ita ba na fu'ad to sai ibn Abbas ya ce a kawo masa littattafan ash-shu'ara a wannan mawaka sai ya karanta gurin dariya yayi dariya dan ya ji nishadi amma ba zai zauna haka kawai baya karatu ba shi in ya kosa da wannan sai ta kawo wannan a ƙarshe da kai a kawo littafin waka shu ai akwai shu'ara'ul jahiliya na sun imru'ul qaisi ko to irin wannan da yake karanta don ya samu nishadi wa kana muhammad ibn al-hasan muhammad dan hasan rahimahullahu ya kasance la ya namu laila shi baya baccin dare kwata kwata shi idan rana ta bada a lokacin gari ya waye ka gane tunda baya bacci a laila dare gaba daya lokacin da rana ta bada shi kuma lokacin garinsa ya waye in ya gama magaribarsa ya gama auradansa bayan magariba ya sallar isha in ya koma gida kar ka yi tunanin kwanciyar bacci zai karatu zai kai har sai alfijir ya hudu wa kana ya zau inda hudda fatira ya kasance yana ajiye littattafai a gefen da fatir jami'in na daftar ka tambayi fulani sun san daftare ko yawa sun san daftare to jami'insa addafatir asali luga ne na littafi zai kawo littattafai jibgi jibgi kuma ba ya maimaita littafi shi in ya ɗauko littafi yana karanta shi min gilafin ila gilafin daga bangon farko zuwa bangon ƙarshe to wannan kuma ya gama ba zai ƙara karanta shi ba ya san duk abin da yake ciki sai ya ƙara ɗaukan wani a dare ɗaya littafi ɗaya ya samu in babba ne ko biyu ko uku wannan ya gama gobe kuma wasu za a kawo kuma kar ka manta lokacin su littafin rubutun hannu ne ba bugun inji in kana son littafi ko ka zauna ka rubuta ko ka biya mai rubutu katibi ya rubuta ma sun yi karatu da wahala kuma ba lantarki ba tocila ba sola a ci falfal ita suke kunnawa shi yasa yawanci ba sa tsufa da ido saboda hasken fitila yawanci manyan malamai a da za ga sun makanci a ƙarshen rayuwarsu ba hayaki ba ba za ka tausaya musu ba sai lokacin zafi ba za a kunna a ci falfal a waje iska tana kaɗawa ba don haskenta ba zai tsaya ko mun zafi sai dai ka shiga ɗaki ka kulle ƙofa ka kulle windo don kar fitilar ka ta kaɗa da gwani ne a ci falfal da aka samu saman zaitun iska kaɗan ko juya takarda a hankali za ka yi in ta kaɗa ba za ka ga rubutu haka lokacin sai ne suke ɗan jin dama dama a shiga a kulle kofa a yi karatu to a haka suka yi karatu amma da haka zai ce a kawo masa littattafai ya ajiye inda hu a wajensa wa kana shi ma ya kasance idza mallamin nau'in idan ya kosa daga wani nau'i na ilimi to yanzu rufi nau'in akan sai ya duba kuma ya yi nazari cikin wani nau'i daban da haka har gari ya waye masa ba ya bacci daga dare la ya namun laila alhamdulillah sai ne amma mun yanzu wani ma za a kawai kwamfuta ce zai ɗauko kawai ya shafa ya shafa sai ga littafi wai a rike takardar ma yanzu ya zama kawai kwamfuta sai ta haɗiye maka littafi dubu kai dubu ɗari ma an ce tana ɗauka akwai maktaba shamila in ka shiga ba littafin da ba mai mujallabi goma ashirin talatin duk akwai kuma za ka ɗauka ta kasa a jaka ka lafiya ka tafi duk inda za ka ji kana ajiyewa in ka buɗe ka shafa kawai sai ka fito ma da da shafinsa da komai da komai kuma za ka karanta na zai ai kawai kamar arha ake yin karatu ɗaya Allahu wulwadi shafi na nawa shafi na ɗari da to ina za mu tashi tamrinatun jarrabawa da yawa tamrini na farko istakrid na'ibar fa'il ka fitar mana da na'ibul fa'ili wa fi'iluhu da fi'ilin nasa min al-ibarat al-atiya daga ibarori masu zuwa ba ba ruwanka da fa'ili na'ibinsa ake nema na'ibul fa'il da kuma fi'ilin nasa. Tusna'ul ƙahawatu, ana aikata gahawa, min albunni daga ƙwayar gahawa, albunni da sunan ƙwayar da ake gahawa da ita ne. Ana ana noma ta a Misra. Ka ga tusna'u wannan fi'ili ne lil majhul. Alƙahawatu shine na'ibul fa'il. wa ɗariƙatu zalika hanyar da ake fitar da gahawa daga cikin ƙwayar bunni an yuskabal ma'u ana zuba ruwa fil ina a cikin ƙwarya kaga yuskaba an masa fata ne da an amma mabniyun lil majhuli ne ba yaskubu aka ce ba ba yuskibu ba yaskubal ma'al ma'u shine na'ibul fa'il ana zuba ruwa a cikin ƙwarya sun mayu ba'u alan nari sannan a tsora a kan wuta fa'iza galal ma'u idan ruwan ya tafasa rufi al'ina'u sai a sauke ƙwaryan waɗure hafi sai a jefa a cikin ruwan juz'un wani yanki minar bunni na ƙwayar gahawa wa ƙullibal bunni a dinga jujjuya wannan ƙwayar bi mal'aka da cokali shine mal'aka da cokali za a dinga jujjuya ƙwayar bunna ɗin liyamta bija bilma'i domin wannan ƙwayar gahawan ya gauraya da wannan ruwan zafin sun mai ƙarrabul ina sannan sai a sake kusanta wannan ƙwaryar minan nari a kan wuta wato ba a ɗora ƙwayar da ruwan akan wuta sai an tafasa ruwan shi kaɗai sannan a sauke a zuba ƙwayar a gauraya da cokali idan ya gaurayu sannan kuma a sake kai shi kusa da wuta saniyatan wato marra na biyu liyanzija mafi domin abu da yake cikin tukunyar ya nuna wa tumzajul qahwatu a lokacin da aka mai da ita wuta ana gaure wannan gahawa din da sukar da sukari a hayanan wani lokaci in ana so a ji zaki zaki a cikin gahawar to wani lokaci akan gauraya ta da suga wa kasiran ma amma da yawa mafi yawancin lokaci tushrabu ala shan gahawa ne bidunihi ba tare da suga ba to a cikin wannan ibarori cike take da na'ibul fa'il da fi'ilolinsa kaga tusna'u fi'ili ne algahawatu shine na'ibul fa'il yuskaba shine fi'ili alma'u na'ibul fa'il yuba'u shi ma fi'ili ne ko rufi'a fi'ili ne al'ina'u na'ibul fa'il ɗuri'a fi'ili ne ko juz'un min al-bunni juz'un shine na'ibul fa'il qulliba fi'ili ne al-bunnu shine na'ibul fa'il yuqrabu shine fi'ilin al-ina'u na'ibul fa'il tumzaju shine fi'ilin al-qahwatu shine na'ibul fa'il to haka nan tushrabu shi ma fi'ili ne wanda yake lil majhuli alhamdulillah eh ne kuma lawalan ina ne naka kafin ka tashi inda sai kana babu ma ja a fi dalaƙil abdi babu na nawa kenan to babu ma ja a fi dalaƙil abdi babu na sha takwas a cikin muwaɗa babu kenan a cikin kitabu dalaki wanda ya zo cikin hukuncin sakin auren bawa حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن سليمان بن يسار ان نفيعا cewa imamu nufai'u tasgiri ne na nafi'u nafi'u da nufai'u nafi'u mai amfani nufai'u dan kalmin mai amfani shi nufai'u nan mukataban bawa ne abin karya wa fansa kana da ya kasance da ummi salama ga nana ummu salama zaujin nabi matar annabi sallallahu alaihi wasallama au ko kuma abdullah bawa ne nata in aka ce bukatar bawanta ne ta karya mar fansa in kuma aka ce abdullah bawa ne inni baka karya masa fansa ba to kuma wanne dai ya kasance dai bawa ne ai kana tatahu imra'atun hurratun sannan kuma akwai mace yantacciya ita ba baiwa ba kana da ta kasance tatahu a ƙarƙashin aurensa shi bawa ne amma ya auri mace ‘yantacciya, ba tsallaka har isna ta ne sai ya sake ta saki biyu, wai don ya ga ‘yantacciya ce, sun ma'ara da sannan ya yi nufin an yura ya ya mai da ita ya yi kone. ya yi zato, ba a mara hu a zuwajin nabi, matayen annabi sallallahu sallama suka umarci shi wannan nufai'u. an yi aje Usman na bana Affan ya je wajen sai na Usman dan Affan shine khalifa manzo Allah a lokacin fa yasalu ya je ya tambaye shi an zalika ga halaccin komansa falakiyahu sai ya ga mutu sayyidina Usmanu inda daraji a wajen matakala akizan da yadi zabini sabiti sai na Usman lokacin yayi riko da hannun sayyidina Zaid dan Sabit fa sa'alahuma shi wannan nufai'u sai ya tambayi sayyidina Usmanu da Zaid dan Sabiti wato sai jefa musu tambayar a lokaci ɗaya. Fabuta da rahu sai suka yi gaggawan ba shi amsa jami'an gaba ɗaya. Tare kamar sun haɗa baki. Faƙala su biyu suka ce haru mata alaika ta haramta gare ka haru mata alaika ta haramta gare Wato haru mata alaika hatta sai shi hazo don gairaka kenan. Yawwa ba ka da damar kome tun da kai bawa ne damar da kake da ita saki biyu ne. idan kai saki biyu to sai bayan wani miji ko da mata ta ka ƴantacciya ce wa hadathani an malikin an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyab anna nufa'in shi wancan nufai udai mukataban wato bawa ne abun karya wa fansa kana da ya kasance ni ummi salamata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam irin wancan hadisi sallaka imra'atan hurratan ya saki mata ƴantacciya ta dalika ta yi saki biyu ka gane ai can ba an ce faɗallaka isnataini ba nan kuma aka ce wato ta ɗaliƙataini ya sake ta saki biyu fasta fita usman da wani affana sai ya nemi fatawar sai na usman dan affan fa qala suna usman ya ce halu mata alayka ta haramta gare ka kaga da irin wacce ruwaya ce wa hadathani an malikin an abdi an abdi rabbihi ibnu sa'id an muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi anna nufai'an dai wancan nufai'un bukataban bawa ne abun kare a fansa kana da ya kasance li ummi salama da nana ummu salamata zaujin nabi matar annabi sallallahu alaihi wasallam istabta zai gabna sabiti shi kuma anan ya nemi fita wajen da sabi yawa duk da juja shi a guri daya kowa abin da ya fahimta shi yake faɗa shi wancan yana ga fata wancan na usmanu aka nema wannan kuma yana ga a fata wajen da dan sabiti ya nema tunda kowa yana gurin kuma kowa ya bada amsa faƙala sai zai dan sabiti yace inni ashi nufai'u yace wa zaidu inni talabtu imra'atan hurratan ni na saki mace yantacciya ta dabiqa ta ni saki biyu fa qala zadunun sabitu zaidu dan sabitu yace harumat alayka ta haramta gare ka alhamdulillah wannan zai sa da dan kauko ko sauran guda biyu wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara kana yaqulu ya kasance yana cewa idza qallaqa al-abdu imra'atahu ta dabiqataini idan bawa ya saki matarsa saki biyu faqad harumat alayhi haqiqa ta haramta gare shi hatta tanki hazo wajen gairahu har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba kurratan ita wannan matar da yawa saki biyun yantacciya ce kana ta kasance au a matan ko ku yanga ce ba ruwan shari'a da ita wace ce kai din dai matsayinka in bawa ne yawa ka saki mata saki biyu ta haramta gare ka sai ba wani miji wa idatul hurrati amma iddar yantacciya salatu yadin shine haila uku ita ma kowaye mijin yantacce ne mijin ko bawa ne ita dai yantacciya da aka sake ta sai ta yi jini uku kafin ta halatta ga zawarawa wa iddatul amati iddar ku yanga ita kuma haila ta jini biyu ne in ta yi haila biyu ta gama idda sai ta yi aure ko da mijin da ya sake ta yantacce ne ita hukuncinta na baiwa an ta jini biyu ta gama idda wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana ya kasance ya kulu yana cewa man azina li abdi an yankiha duk wanda yayi wa bawansa izini yayi aure to fatalaqu bi yadi al-abd sakin auren yana hannun bawan ka gane ai laysa bi yadi gairihi sakin aure ba hannun wani bane laysa bi yadi gairihi min alaqihi shay'un laisa shay'un ba wani abu min talaqi na sakin auren bawa da ya gairi a hannun waninsa kafin yayi aure ne ba yi da yanci sai da izinin mamallakin sa wala ya qawu wala yasihu nikahu al-abd illa bi izni sayyidi auren bawa baya inganta sai da izinin ubangiji amma in ya masa izini yayi aure to ba yi da ikon da zai sa ya saki matar kuma in ya sake masa matar bata saku ba sannan in bawa ya saki matarsa yana da ikon yayi kome baka isa ka hana shi yin kome ba damar ka ɗaya ce kana da ikon hana shi aure tunda ka bar shi to yanzu baka da dama cikin lamarin aurensa fa amma an yi akuzar rajulu ko a mata gulamihi amma ka ga mutum ya zo ya kama baiwar bawansa baiwa ce ta bawansa ba matar bawansa ba ba bawansa ne shi ma ya mallaki baiwa ya zo ya kama baiwar ya ce zai sayar ko zai yi sadaka da baiwar bawansa au a mata walidati ko baiwar baiwarsa to wannan falaju na alai babu laifi a gani dama da kai da kayan duk mallakar wuya ne bawanka ne yayi bawa to shi ma ka mallake shi ballata abin da ya mallaka wannan ba ka da laifi amma matarsa kam ba ka da bagana a cikin lamarin matarsa tunda ka bar shi ya yi aure ka bar shi ya zauna da ita ko ya sake ta ko in ya saki ya yi kome ko kada ya yi wannan damar sa to sai yayi nadama warai ko da a'a ai ana bawa bawa damar yin kasuwanci har ya mallaki wani kuɗi nasa kuma nasa ne amma lokacin da ubangijin ya ga dama kuma zai iya karban kudin nasa ne zai abin da ya ga dama an sake masa mara ya je yayi kasuwanci ya tara kudi ya yi abin da ya ga dama aure ne sai da izini to amma abin da ya mallaka na dukiya da bayi da dabbobi da koma me ubangijin yana da damar da zai kama abin da yake so ya sayar ko ya mallaka wa kansa inda ya mallaki ne abin ma ballanta na abin da ya mallaka to sai mai mutu ko akwai sauran muwa ta guda ɗaya eh eh yi mana idan ubangijin bai karɓa ba ba sai ne amma idan baiwarka ce da bawanka kuma sai ka hada ka aure to ba ka da damar ka taba masa mata ko da baiwarka ce yawa tun da aure ne yanzu tana matsayin matarsa ne kace ina ne babu mustahaba babi na 29 babi ne da zai maka bayanin mace mai jinin istihaba mun gama hukuncin mace mai jinin haila sai mace mai jinin istihaba jinin istihaba shi da jinin haila da ya cika kwana goma sha biyar bai ɗauke ba to ya tashi daga haila ya zama istihaba ko kuma jinin biki da ya cika kwana sittin bai ɗauke ba ya tashi daga jinin biki ya koma jinin istihaba to zai gaya maka hukuncin matar da take jinin istihaba haddasani yahaya an malikin an hisham ibn urwa an abi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat nana aisha ta ce qalat fatimatu bintu abi hubaysh fatimatu yar abu hubaysh ta zo wajen manzon Allah tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni la aduru ni ba na samun tsarki daga jini jinin haila ne ya zo mata har ya wuce kwanakinsa bai ɗauke ba sai ta kawo fatawa wajen manzon Allah sai ta ce a fa'ada'u salata shin na bar yin sallah kamar yadda ba a yin sallah an ana jinin haila ko jinin biki fa qala laha rasulullah sai manzo Allah sallama yace mata inna ma zaliki ki sani wannan jini naki irkun ciwo ne walaysa bil haidati ba jinin haila bane jinin haila ne yake hana sallah ba jinin cuta ba bai za a gabanatul haidatu idan jinin hailanki ya fuskanto abin da yake nufi idan kwanakin jinin hailanki da kika saba yi a duk wata in sabon wata ya kama kwanakin da kika saba yin jini ya fuskanto faturikin salata sai ki bar yin sallah bai za za haɓa ƙadurwa idan gwargwadon wannan kwanakin ya wuce fagasilid dama ki wanke jinin nan aiki gare ki wato ki yi wankan haila wasanni kuma ki kama sallah kuma a cikin jinin jinin baya daukewa wata da watanni wannan hukuncin farko da manzo Allah ya gaya wa Fadimatu bintu Abi Hubayshi sannan wa haddathani an Malikin an Nafin an Sulaiman ibn Yasari an Ummi Salamata daga nan Ummu Salama zaujin Nabi matar Annabi sallallahu alaihi wasallama anna imra'atan wata mata kana ta kasance tuhura kuddima tana zubar da jini في عهد رسول الله أكثر من ماذا الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله نانا أم سلمة فاستفتت لها جتني ما متى فتوى رسول الله أو دم ماذا الله صلى الله عليه وسلم فقال شيء ماذا الله يتا أم سلمة أكن تقيا ونما تر لتن لتنظر لليل تدوب إلى عدد الليالي هو عدد دراري wal ayyami da kwanaki allati kana ta yudu hunna wanda ta kasance tana jinin haila a cikin su mina shari daga kowanne wata ka gane ai duk da jinin baya daukewa wata da watanni to ta duba kafin jinin ya zama na cuta kowanne wata kwana nawa take jinin haila qabla an yusiba allazi asabaha kafin wannan abin da ya same ta ya same ta idan ta duba kwana uku take yi duk watan al'adanta ko kwana hudu ko kwana biyar ko kwana bakwai ko kwana goma ko ma yaya ne dai take yi al'adanta to idan wannan kwanakin ya zo falsat riki salata sai ta bar yin sallah kadara zalika gwargwadon wannan kwanaki mina share a kowanne wata bai za kallafat zalika idan ta bawa wannan kwanakin baya wato ta wuce kwanakin nan to faltar ta fil sai ta je ta yi wankan haila sun mali tas tasfir sannan ta yi kunzugu da saubin da wani mayafi ko tufafi ko tsimma tun da jinin yana zuwa ba daina zuwa zai ba in ta yi wankan hailar da jinin sannan sai ta nemi abin tare jini shine kunzugu sun mali tusalli sannan ta kama yin hannu وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة daga Zainab ‘yar Abu Salama, waccan fayar gidan Umu Salama ɗin, agwala maza Allah ta ita wannan Zainab ɗin, ‘yar Abu Salama, wanda suka haifa da ita Umu Salama kafin Abu Salama ya rasu, manza Allah ya auri Umu Salama ɗin, tana da ‘ya Zainab binta Abi Salama. An ita wannan Zainab ɗin, ra'at zainaba binta jahashi ta ga zainab yar jahashi ita kuma ita ce matar zaidu falan ma kaza zaidu min ha madaran din nan da ya sake ta kuma manzo Allah ya aura ita ce zainab bintu jahashi yar uwar abdullahi ibn jahashi allati kanat tahta to kaji ba wanda da ta kasance mata ce ta aure a karkashin Abdurrahman ibn Auf wakana ta kasance tustahabu tana jinin istihaba wakana ta kasance tabtasilu tana yin wanka wato salli ta yi sallah wato bayan wancan hukuncin ya shuɗe na kwanakin da ta saba yin jinin haila za ta daina yin sallah to idan kwanakin suka wuce in ta yi wankan haila to kuma duk lokacin sallah in ya zo sai ta yi wanka sannan kuma ta sallaci sallah idan sallar gaba ta zo ita ma sai ta yi mata wanka sannan ta yi alwala sannan ta yi sallah ka gane wa amma wannan wankan mustahabi ne wancan na farko da ta yi lokacin da kwanakin da ta saba yin haila ya wuce wannan shi ne wankan haila na wajibi wankan da ake yi lokacin kowace sallah wannan na mustahabi ne ko ba ta yi shi ba inda ta yi alwala shi kenan alhamdulillah sai ne lil usuli shafi na nawa ashabul jami' jami shafi na ɗari da sha uku hadisi na nawa a babu an yi ala an rawato daga imamu ya ala anna rasulallah ya ƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajul yaktafiru bil barazi manzo Allah ya ga wani mutum yana yin wanka a fili shine barazi a fili fa alfada'ul kali minan nas guri wanda yake mawofanci daga mutane ba kowa a gurin wai don ganin ba mutane kawai ya tuɓe zigidir yana yin wanka bila izarin ba tare da kwarjalle ba ba wani wando ko wani gyauto ko wani mayafi a jikinsa manzo Allah sai ya kyale shi bai mar magana ba a lokacin fa sa'idal minbar manzo Allah sai ya hau minbari a masallaci fa hamidallah ya gode wa Allah irin nan Yahudu ba wa asna alai yayi kirari ga Allah kuma kala sannan sai yace inna Allah hayyun hakika Allah mai kunya ne Allah yana yana da kunya sitirun mai yawan suturta bayi ne yuhibbul haya kuma yana son kunya wa satira da kuma sutura baya son tsiraici fai zarta sala a hadukum idan ɗayanku zai yi wanka wani ya tatir lalle ne ya suturtu ya ɓoye kansa inda ba wanda zai gan shi in kuma a bakin kogi ne ko a bakin tafki ko ƙorama gurin da yake a fili mutane za su gan shi to lalle ne ya ɗaura wani abu na sutura ko da wando ne ko wani kyauto a jikinsa da zai rufe masa tsirai rawahu abu dawuda wannan sa'i ko ba kowa a gurin ko ba wanda zai ganka ai Allah yana ganin ka ko kuma gashi mazala ya gaya maka Allah ɗin hayyun yana jin kunya sitirin kuma mai sutura ne kuma yuhibbu sutura yana son alhaya a kunya wa sutura da sutura to ko ba wanda zai ganka sai Allah to ka suturce jikinka kar kai wanka tsirar rawahu abu dauda wannan sa'i an aisha anna anna rasulullah hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha yayi hari an dukulul hammamati ga shiga bayan gida ne na alhammam da farko manzo Allah ya hana shiga bayan gida ma ko wanka za ka yi kar ka shiga bayan gida sai dai ka yi a tsakar gida ka ɗaura ai dai ba za ka yi zigidir a tsakar gida ba ana kallon ka tunda dai baka kunyar Allah in ka shiga bayan gida za ka yi tsirara to ya hana shiga bayan gida ina fata an gane ai jabu hammamin wa hiya amkinatun fiha ma'un sakinun gurare ne da ake ajiye ruwan dumi wa baridun da mai sanyi mutaddatun an talaye da lamar yurin ikisala da ga wanda yake yin nufin yin wanka da mai sanyi ko mai dumi kamar da shine dai bayan gida hammam tole ya hana shiga bayan gida sun marakasa lirrijali sannan a ƙarshe ya rangwanta wa mazaje shi ba banda mata an yi dukuluwa sa iya shiga bayan gida filin mayaziri ina fata an gane jam'in ni'izar amma su shiga tare da kwarjalle ko gajeren wando ko jauko da suka ɗaura a gindin shi ya sa mai risala a ƙarshe-ƙarshe mun karanta kwanan nan yake ba a so mata su shiga bayan gida saboda wannan hadisi rangwamen da manzon Allah ya yi ya yi wa maza ne banda mata bayan gida fa inda aka hada da dan wanka ya gaya maka a lamba ba inda ake tsugunno a yi kashi da fitsari ba inda ake shiga dan a yi wanka kadai wa'an hada daga nana aisha an nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce ba min imra'atin ba wata mata takalau siyaba da za ta tuɗe tufafinta fi gairi baiti a cikin wani guri wanda ba ɗakinta ba illa hata katma baina hawa baina Allah ta'ala face sai ta keta sutura da alfarma da take tsakaninta da Allah Allah ba ya san ganin tsirici amma in a ɗakinta ne an ba ta dama ta cire kayanta ta canja tufafi ta yi duk abin da take so idan ba wani wanda ba mijinta ba a cikin ɗakin wannan ba laifi amma in a wani guri ne ba ɗakinta ba in ta cire tufafinta to ta keta alfarmar da take tsakaninta da Allah rawahu abu dauda wa turmuzi an abdullah ibn amr ibn al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce innaha satubtahu lakum aradul ajab innaha lalle ita lamarin yanda take sa tuftahu lakum da sannu za a bude muku aradul ajami kasar ajami wanda ba laraba ba yana nufin sham da misra da iraki a lokacin ita ce aradul ajami ba laraba ba ne kasar sham a lokacin rumawa ne kasar misra a lokacin kibdawa ne kasar iraki kuma a lokacin farisawa ne to manzo Allah Allah ya sanar da shi a cikin ilimin sa na gaibi cewa musulunci zai yaɗu har ya kai ƙasashen ajami ga shi mu ma nan ya zo mana ba yanzu ba ma ajami ba mu baƙaƙen fata ma muna muna sallah ko bihamdillahi to da sannan za a buɗe muku ku larabawa za a buɗe muku ku ci ƙasashen ajami da yaƙi wa tajiduna fiha buyutan da sannu in kuka je ƙasashen ajamin nan za ku tarar da wasu ɗakuna da aka gina a lokacin kuma maza Allah bai taba zuwa ya gani ba kuma lokacin bai yi ba bayan wafatinsa abin ya kasance amma ga yana ba da labari za ku tarar da wasu ɗakuna da aka gina a cikin ƙasashen ajami yuqalu laha alhammamat ana ce musu alhammamat wato toilet ko bayan gida da aka gina yace fala yadkhulanna har rijalu kar mazaje su shiga wannan guraren illa bil uzuri sai da farjan layansu kar ka yi tsirara daga cikin ɗaki wai ka shiga bayan gida don a cikin ɗakin ka ko a falon ka sai kana sanye da wando ko kuma izar wamna uhan nisa kuma mu za ku hana shiga bayan gidan nan an nisa ga mataye illa maridatan sai mara lafiya wanda ba za ta iya fita bayan gari ba a wancan zamanin au nufasa ko kuma masu biki masu naƙuda su kaɗai ne aka zama mata shiga wannan hammama su ɗin. Rawahu Abu Dawuda wa Ibn Maja. Alhamdulillah. Fatiha da salatul fati. Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله